والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala mun shiga cikin kitabun bi'ad mun karanta waɗansu daga cikin hadisai wanda malam ya koro su a cikin wannan littafi a yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan hadisin na Aisha رضي الله عنها نعم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من ولي وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا في عتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد لفراش وللعاهر وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودته فلم ير سودته خطه نعم hadisi na gaba a cikin wannan babi a amso shi daga iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ummu abdullahi ummul mu'minin da na aisha yardar allah ta kara tabbata a gare ta na na aisha ta ce ikhtasaba sa'ad ibn abi waqas sa'ad ibn abi waqas daya daga cikin mutum goma waɗanda aka yi musu albishir ɗin gidan aljanna aka ba su satifike na aljanna wato sun yi jayayya shi da abdullu zabata Allah ta'ala ya kare yadda da su fi gulamin wato sun yi husuma game da abin da ya shafi wani yaro yaro ne wata mata ta haifa sa dubuna abi wa kas dan uwan shi ya mai wasiya kafin ya rasu ya ce to baiwar wane tana da ciki yaron wannan idan aka aihe shi yaron nan ɗana ne shi kuma ɗan mai gidan ɗan mai baiwa shi ma da baiwar da aka kuma sai ya zama to ya ce ɗan wannan mai gidan su ya zama to sa dubuna abi wa kas ya ce to ga abin da ɗan uwan shi ya gaya mashi shi ma abu dubuna sam'a ya faɗi dalilinsa sai suka tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda ma'aiki shine hakim sannan kuma maganar shi ita ce magana wanda take yankakkiya idan ya ce wani shi ne mai gaskiya to shi kenan ko ta koli kenan ba inda za ka je ka daga hukunci in ka je ka tada hukuncin da annabi ya ka san da hukuncin cewa duk wanda ya tada hukuncin da annabi ya fita daga musulunci to ka san matsayinka na'am da Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci ka ce baka yadda da shi ba to sai ka je kuma ka yadda da hukuncin wani daguci kenan faƙala sa'adu sai sa'adu muna abi waqas da ya zo shugaban ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ya rasulallahi ya jakadan allah hadha ibn akhi utba ibn abi waqas ya ce wannan dan dan uwana ne utbatu dan abi waqas yana dan uwa yayansa utbatu na abi waqas sunan shi ya ce to wannan yaron ɗansa ne ya ce dan a hida ilayya annahu bunuhu ya yi mun wasiya cewa baiwar wane shi ya sadu da ita ta ɗauki ciki don haka idan ta aihu ɗan da za ta haifa nashi ne in rike shi da hannu biyu ce wannan haka utuba ya gaya mu unzur ila shabahihi ya ce ya rasulallah amma kallace kamar shi ka gani kamar gidan su a yake kallace shi da kyau ka gani kamar wa yake faƙala abdubun zam'ata abdubun zam'a shi kuma baban shi shine mai baiwar na'am sai ya ce hada akhi ya rasulullahi ya ce wannan yaron ya jaka da Allah dan uwana ne kane na ne wulida ala firashi abi min walidati an haife shi a kan shimhudar babana kuma baiwar babana ce ta haife shi a gida aka haife shi kenan shi utuba ibn abi waqas shi ya kusanci yarinya wannan baiwa da haka sai yi wa dan uwan shi sa'ad ibn abi waqas wasiya cewa to din yanda take ciki ya kamo wannan yaron dan shi ne ya rike shi da hannu shi kuma abdu ibn zama'a ya san wannan baiwar ta baban su ce na'am kuma a gida take na'am yanzu wannan shine babbar hujjar shi فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه سيما يتي صلى الله عليه وسلم يكالتي كمر والنيارة يكالتي شده كو يقال ما يكالو سما لكسا فرأى شبها بينا بعتبتا sai ya ga kama wanda take a fili karara kama a zahiri ga utuba dan abi wa kasu na'am shi wanda mutu shi wanda ya mutu ba dan uwansa a rubuta a biyu kasu Na'am.
daga sun yi kama ɗari bisa ɗari san fursan kawai ɗan shi na'am
fagala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sa'adu bin abi waqas malam sa'adu hakuri za a gyara nan ba za ka tafi da shi ba na'am ya bai wa sa'adu hakuri ya ce huwa laka ya abdu bin zam'at ya ce abdu bin zam'a wannan yaron dan uwanka ne kama shi ku tafi a matsayin kanan ka yake an gane kuma saboda shari'a ita ta baiwa shi ta baiwa shari'a ta baiwa abdulin zama amma kuma yaron kamar shi sak ta utu batu ce na'am
in ba shari'a ta musulunci ba ba za ta ba shi wannan ɗan na'am saboda ɗan kama yake da shi wanda ya ce ya saru da wannan baiwa ɗin na'am baya kama ko ta biye da shugaban baiwar wannan sai mazala ce da shi abu duk na sama wannan yaron naku ne tafi da shi kanan gani na'am da ya ce al- alwaladu lil firash ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce yaro ɗa na wanda aka haifa ne a shimfiɗa shi na'am
yaro na mai gida ne walil ahirin hajar taɓewa da jefewa da dutse shine yake tabbata ga farto idan farto ya je ya sadu da matar wani ko da wannan saduwar da ya da ita ta hanyar wannan saduwar ta ɗauki ciki in dai tana da miji ko to wannan yara in aka haife shi ko da kamar shi ɗari bisa ɗari ta wancan ci to dole shari'a wannan mai gidan shi za ta bai wa mata shi za ta bai wa wannan yaro na yaro ne na me na baba Na mai yaro mata ne ne eh na mai mata ne na'am wannan shi ne insha Allah to shi ne malamai suka yi sabani akan mutumin da aka daura mai aure da mace an daura mai aure da ita bai kusance ta ba amma dai tabbas an daura mashi aure da ita bayan daura auren da wata shida ko da wata bakwai kawai sai ta haihu dan nawa ne
shi bai kusance ta ba bai kusance ta ba ikon Allah
dan nawa ne zai yanka mai ragon suna ko ba zai yanka mashi ba waɗansu daga cikin malamai suka ce dan shi ne na'am saboda alwaladu lil firash na'am
irin kamar misali waɗanda suke zuwa bebi wani lokacin za ka ga mutum yana da mace ya tafi can ya shekara hudu yana da ciki ya barta idan ta aihu yana can ta sake ɗaukan wani cikin ta aihu to ɗan wannan na biyu da ta ɗauki cikin shi ta aihu nawa ne Na. Eh?
Na'am.
na biyan ne dama ake magana na waye Annabi ba na yi ba.
kawai na- na- na macen ne kawai
to a wannan hadisin akwai fiɗu da dama a cikinsa wanda malamai sun tattauna a kai al'imamu abu hanifa an nu'man ibn thabit allah ta'ala ya kare yadda da shi allah ta'ala ya ji kansa da rahama amin ya hayya bin Allah.
wato yake cewa da zara an daura aure da mace an daura miji aure da mace ko sarat firashin lahu da zara an daura mai aure ita ta zama toshin fadashi na'am to alwalad da firashi yaro na wanda aka haifa wa mai shumuda ne na mai shumuda ne na'am to mai shumuda shi ne mai miji ya ce da zaran an daura mai aure da yau aka ce an daura auren wane da wanci ta zama matar shi ko shi kenan sai wani ya karambani da dare ya je ya taba ta yanzu wannan matar da aka taba ta idan ta ɗauki ciki washe gari kawai tsautsayi shi kuma soja ne kawai aka kira ya su mai siyan sai ya tafi mai siyan ran ɗaura aure washe gari kawai ya tafi mai siyan ya kusanci ba matan na ashe shi ko ne ya taba ta to idan ta ayo kaga shi bai taba zuwa gurin ta shi mai gidan ko ba ɗana shi ne na'am an gane aka da imam abu hanifa al'umma ibn thabit allah ta'ala jikansa da rahama ya fada al'imam malik imam dalil hijira a rasul mutaqinin wa kabirul mutathabbitin yana da kai fatawa guda uku a wannan mas'ala din amma dai ala kulli halin a ba za mu faɗaɗa ba a kai akwai littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muhtasil na ibn rushd Allah ta'ala jikansa da rahama da littafin wahibul jadid da waɗansu daga cikin littattafai sun tattauna akan wannan matsala ɗin da kuma ara na malamai fatoyi na malamai da kuma yadda za a kullo wa lamarin sai a koma can ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce wani da ahiril hajar alwaladu lil firash wato yaro na wanda aka na wanda aka aiwa aka aiwawa ne akan shin shi walil ahiril hajar shi kuma kwarto abin da yake kan shi ne tabewa ta tabbata a kan shi shi ne idan ba shi da aure a mai bulala ɗari idan yana da aure a jefe shi har ya mutu wannan shi ne hukuncinsa Mm, wancan shi sunan shi kwarto ba za a ce ba baban wani na'am an gane ko saboda ba matar shi bace Mm, sai dai in mijin ya rikice ya ce shi wa gaskiya ba bai raba dan nan ko shari'a ta ba shi ba na shi bane na'am akwai fatawar al'imam malik wanda yake ganin cewa idan ya ce shi bai raba ma shi wannan mijin sai an mai bulala tamanin
na'am eh ya ce bai raba sai an mishi bulala tamanin dan me yake dokan ta ya kai ta inda yake ya kai ta inda yake ya ce bai raba eh, a matsayin ya jehi mata shi ce da zina yanzu kawai sai an mata bulala sai an mishi bulala tamanin dan gaba kada ya kara na'am ce ce eh, kuma da ce ka hana ka kuka ka ji shari'a ce na na'am an gane da kyau to wahtajibi minhu ya saudatu ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kallaci matarsa na na saudatu bintu zama ya ce sauda wannan yaron ki sha makantu daga gare shi wato sauda yar zama ce shi ma wannan dan zama ne to amma shari'a ce ta bashi amma da kamar ma kana gani ka san ba dan shi bane shari'a ce ta bashi na'am to tun da dai har shari'a ce ta bashi ba ɗa ba ne wanda yake fir to mutumin da yake ɗan uwanka na jini kanan mace uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya yana da damar in ya zo shi ya shiga cikin gidanka ba tare da ya nemi izininka ba saboda yayar shi ce a gidan ko kanan matarka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya zai iya shiga ya tarra ta ba tare da hijabi ba a jikinta tana zaune to amma manzo Allah ya ce wannan yaron da ya zama to ta wannan hanyar ce ya zama to akwai shi ba a ciki ko na'am ya ce wa matar shi to kananki ne amma shari'a ce ta bada a matsayin kananki ne na'am amma kali ki kuskura ya shigo wajen ki ba tare da kina da hijabi ba na'am saboda shari'a ce ta bada amma kan ba dan shi bane mun gane da kyau haka shari'a ta ce ita shari'a sabanin hankali ko in ya zama to tunanin na hankali ya ci karo da shari'a to a wannan lokacin sai a ajiye hankalin a gefe da a yi aiki da shari'a na'am al'aqal salim la yukhalifu an-naqal sahih hankali lafiyayye lafiyayyen hankali baya sabawa aya ta alqur'ani ko hadisi na ma'aiki wanda yake ingantacce wanda al-imam ibn al-imam ibn ibn taymiya ya yi littafi yana dauke da irin wannan suna din na'am falam yara saudata qatu Nana Aisha radiyallahu anha ta ce wannan mutumin tun da yake bai taba ganin Nana Saudatu ba hijabi bai taba ganin ta ba na'am da maza Allah ya mata kashi ya nuna mata cewa wannan eh ba dan wanki bane wanda za ki iya cirewa hijabin ki a gaban shi ko ba kan mai eh ko ba kallafi amma yan uwanta kannanta za su iya shiga wajen ta ba ta da kallafi ba ta da hijabi saboda wannan yan uwa ne na jini san fursan amma shi kuma wannan dan uwa ne wanda shari'a ce ta bada shi amma dan uwa ne wanda akwai shubha a ciki mai girman gaske kwa na'am
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آلفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وفي لفظ كان مجزز قا- طائفا
an aisha ta radiyallahu anha hadisi na gaba shi ma dai an amso shi daga nana aisha yardar Allah ta kara tabbata a gare ta annaha qalat hakika nana aisha radiyallahu anha tace inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam hakika jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dakhala alayya masruran wata rana ya shigo wajena masururan halin kasancewar shi yana abin farantawa rai yana murmushi yana dariya yana cikin farin ciki da buruku a sariyar wajehi nadi-nadi na fuskar shi suna kyalli suna haske ma'aiki idan aka faranta mai rai a fuskar shi za ku gani Na'am.
ran shi yana fari a fuskar shi za ku gani hakanan idan ran shi ya bace a fuskar shi za ku gani an gane ku shi baya rike a mutum a zuciya Na'am.
kana taka dokar Allah ko za ka ganta a fuskar ma'aiki za ka garan shi ya ɓaci ya turbine fuska saboda ka keta dokar Allah sannan kuma kana yin abu wanda yake mai farin ciki na sanya farin ciki za ka gani a fuskar annabi lalle abun nan ya sa maza Allah ya ji daɗi ta ce wata rana ya shigo wajena yana cikin farin ciki naɗi naɗi na fuskar shi asarir waɗannan su ne asarir wannan naɗi naɗi na fuskar shi ne ake ce da shi asarir Kamar iri wannan.
yawwara yawwara ta ce to suna kyalli suna sheƙi irin na ango ka sha kamshi faƙala da ya zo na sanda ba akwai labari sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da ni alamtarai shin biki sani ba labari bai iso gare ki ba ko annan mujazzizan almudilijiya wato haƙiƙa mujazziz almudiliji nazara alifan ila zaid bin harithata wa usama bin zaid ce dazu dazun nan ya kallaci usama dan zaid da kuma zaid bin haritha ya kallace su suna kwance a cikin dara alfe ya kallace su kaface a yi usama ibn zaid baki ne babansa zaid bin haritha fari ne to sai zamanto ana jefin cewa wannan usama din nan dan gaban fatiha Na'am.
abin yana bata wa manzo Allah rai saboda kawai sun ga yanayin Usamu tubun Zaid da matar shi kowa jajaye ne Horari kenan.
eh kowa fari ne amma kuma ga yaro ya zama to baki Na'am.
yaya ne ta ina ne ya samu farin nan kawai wata gida wani kwarto ya zo ya sadu da ita bata gaya ba sai dubun hari ba irin da ya kawai kai cece ku cece da yake ta yaduwa a cikin gari azala shi kuma baya sa haka to akwai wani mutum wanda shi da'if ne ya san kama daga ya ganka Allah sa a ce a wani dan uwanka a niyami ya ganka a hulki Na'am.
ya ganka da shiga dununuwa ba wani alamar jin daɗi a tattare da kai kuma akwai wani minista ɗan uwanku ne a yanzu yana ganin ka in ya kallaci yatsarka ko ya kallaci fuskarka ko ya kallaci tafiyarka zai ce ka wani ni ka san wani wani a niyami ka ce to a kanan babanmu ne a yi ce to wallahi kawai shige kuke mun da shi kai kuma baka taɓa baje an ce kun yi shige da shi ya ce ka ce- ya ce kawai ni tahiyar ka ce da na gani ta tana mun tashi Na'am.
to shi wannan mujazzizun mudiliji yana ɗaya daga cikin wanda sun yi san kama shikenan kawai suna kwance da usama ibn zaid da zaid ibn haritha baban shi suna kwance a cikin dara sun rufa kafafuwan su ne a hedi da ya gansu faqala sai ya ce inna ba'd hadhihi al-aqdam haƙiƙa shashen waɗannan kafafu lamin ba'adun lalle ya fito daga sashi lalle ɗaya daga cikin kafafun wannan ɗaya uwa ce ɗaya uba ce ɗaya uwa ce ɗaya kuma ɗiya ce na'am ce duk yadda take wannan akwai jini tsakankanin shi da shi dai kaga wannan bakar fatan nan ta fito daga wannan farar fatan nan na'am
shi kenan kuma hankali ya kwanta da ya faɗa haka nan gabaki dai kuma a gari aka ɗauka cewa yi haka ne usama ɗan zai na harisa ne ba shakka a kai wa fi lafzin a cikin wani lafazi wa kana mujazzizu na ƙa'ifar mujazziz ya kasance ƙa'if ne masanin kama ne ya san kama na'am
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما ولما يفعل ذلك احدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم فانه ليست نفس مخلوقه الا الله خالقها hadisi na gaba a cikin wannan babi an amso shi daga abi sa'idin al-khudri sa'ad ibn malik ibn sinan Allah ta'ala ya kare yadda da shi abu sa'idin al-khudri yace wata rana zikira al-azlu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama an ambaci azalu ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wata rana sahabbai suna zaune a fadar ma'aiki sai waɗansu daga ciki suka ce wa ma'aiki alaihi salatu wasalamu to menene hukuncin mutumin da yake yi wa matar shi azalo azalo shine mutum ya kusanci matar shi ya sadu da ita idan ya ga zai ka ruwan mani sai ya fidda alƙalamin shi daga cikin daddawarta sai ya zubar da ruwan mani ɗin a gas wannan shine ake ce da shi azalo to a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama waɗansu daga cikin sahabbai suna yin haka da matayensu in ba mace tana shayar da yaronta saboda gudun kadda ta ɗauki ciki kadda ɗauki ciki yaron ya samu matsala shi kenan sai idan mutum ya sadu da iyalinsa shi kuma ba zai iya haƙuri ba tare da ya sadu da ita ba shi kenan sai mutum ya sadu da iyalinsa idan ya kusance ta lokacin da ya ga zai kawo ruwa na mani sai ya fitar da azzakarin shi daga cikin farjinta ya zubar da ruwan mani a ƙasa za ka ce wa ma'aiki to wannan abin yana da laifi a wajen Allah ko kuma babu laifi faƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wani ma ya fa'alu a hadukun don menene ɗayanku yake yin haka me yasa ɗayanku yake yin haka idan ya zamanto dalilin da yasa yake yi yana da kwai manufa wanda take kyakkyawa ya zamanto saboda yaron nan kada matar ta ɗauki ciki yaron idan ya sha nono tana ɗauke da ciki zai iya cutuwa ta dalilin wannan da yake to wannan manufa ce wanda cike kyakkyawa an gane da kyau na'am walam ya kul ma'aiki alaihi salatu wassalamu bai ce ba fala ya fa'al zalika a haduku kada kowa daga cikin ku ya ƙara irin wannan aiki mazala bai watsa bai ba da afartasma ba bai watsa kashe akan aikatawa ba wannan yake nuni akan cewa idan mutum yana da mata irin abin da ya shafi shan magani saboda kadda ta ɗauki ciki ko yin allura kadda ta ɗauki ciki ko sawa ƙarhe a jiki kadda ta ɗauki ciki wannan duka akwai ihtimalin zai iya cutar da matar akwai ihtimalin zai iya cutar da ita idan har baka samu ba lasisi ɗari bisa ɗari daga wajen masanin wannan hukunci ɗin baka samu likita daktar na kirki ba wanda ya san abin da yake a karance ya gani cewa lalle wannan magani idan mace ta yi amfani da shi bai cutar da ita to hanya mafi sauƙi shine ka dinga yin azalo idan ka kusanci matarka in ba ka so ta ɗauki ciki shine ka dinga fitar da azakaranka ka fitar da mani da a- ba a cikin farjinta ba ka zo da shi a ƙasa wannan ita ce hanya mafi sauƙi amma shan magani wani lokacin za a ga cewa daga ƙarshe an zo kuma abin yana ta taba ba wani lokacin yin allura din nan tana kawo matsala wani lokaci sawa ƙaryan nan yana kawo matsala to sai ka yi abin da a lokacin ma'aiki alaihi salatu wa salamu ma sahabbai sun yi shi kuma ma'aiki ya tabbatar da sahabbai a kai manzo Allah ce fa inna haƙiƙa yadda lamarin yake laysat nafsun makhluqatun babu wata rai wanda take a bar halitta illallahu khaliquha face dai ubangiji tabaraka wa ta'ala shine mahalicin ta wato shan magani ko yin allura ko sawa ƙari ko yin azalo idan Allah ya yi nufin ya kaddara samuwar fadasa a cikin saduwarku da kai da matarka to duk dabarar ku ba zai- ba zai- ba za ta kore wannan ladan ba na'am sai Allah tabaraka wa ta'ala ya- ya halitta wannan yaro da Na'am.
duk yadda kuka yi dubara an yi goce goce an yi goce goce daga karshe dai Allah ya kaddara sai an samu karuwar ku to karuwar da a samu an sa kare yan adam su yi. an sha maganin an yi allura din an yi azalo din to daga karshe Allah ce ta kubo ta Allah ayin da za a yi in Allah ya kaddara abu sai ya kasance to ba wani abun da zai kare shi na'am
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعتزل والقرآن كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن نعم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما wannan hadisi daga jabir dan abdullahi yardar allah ta kara tabbata a gare su shi da mahaifinsa abdullahi ibn harab jabir ya ce kunna na azilu mun kasance muna yin azalo a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama muna kusantar iyalanmu idan za mu fitar da mani sai mu fitar da azzakarinmu daga cikin farjinsu mu zubar da ruwan manin a ƙasa walƙur'anu yanzu ya ce a wannan lokacin ayoyi na alƙur'ani suna sabka wanda yana ɗaya daga cikin dalilai wanda suke nuni akan halaccin yin asalo kenan duk abin da sahabbai suke aikatawa a lokacin ma'aiki in allah ta'ala baya so su aikata aya yake sabkarwa na'am abu da ake aikatawa haramun ne aiki kada a ƙara aikatawa to asalo a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalamu jabir ce sun kasance suna yin wannan amma kuma alkur'ani yana saukowa qala sufyan sufyan ibn uyayna ibn abi imran maimun al-hilali maulahu Allah ya ji kansa da rahama yace law kana shay'an yunha anhu da a ce yin azalo wani abu ne wanda aka yi hani game da yinsa da azalo irin abin da ya shafi mutum ya biya bukatar shi ta wannan hanya din da abu ne wanda addini na musulunci yake fada da shi abu ne na musulunci baya so ce da na hana an qur'ani jabir ya ce lalle da alqur'ani ya hana mu yin azalo din to saboda alqur'ani bai hana mu ba ba wata aya ta alqur'ani da ta sauko wanda take magana akan kada mu yi azalo sannan kuma ba wani hadisi na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda ya zo wanda yake hana mu akan yin azaro don haka wannan hukunci ne wanda yake sabit sunna ce wanda take tagaririya wanda an yi ta a zamanin ma'aiki mazala kuma bai bai hana ba na'am وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من الرجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه كذا عند مسلم وللبخاري نحوه وللبخاري yawa نحوه وحار بمعنى رجع نعم عن أبي ذر رضي الله عنه وانا حديثي أمسو shi daga Abi Dharr al-Ghifari Jundub ibn Junada Allah ta'ala ya kare yadda da shi annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama haƙiƙa ya ji jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa laysa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafa da Allah ce laisa min rajulin babu wani mutum daga cikin bayin Allah idda ali ghairi abihi da zai yi da'awar jingina kanshi ga wani mahaifinsa wa huwa ya'lamuhu alhali ya san ma'aihin nashi illa ka farface dai sai ya fita daga addini sai ya butulci wato wannan abin da ma'aiki yake nufi mutum ne yana so ya cika bariki ya yi wanka kwambo da sauransu baban shi mai kwasa mai kwasa da mai kwasa salon gane aka tambaye shi kai ɗan gidan waye ce to ka san minista wa ne a ne ɗan minista ne an gane ko na kuma zan dare wannan baban na shi ba shi ne baban shi kazan tsare shaf mai fatan salga shi ne baban shi amma kawai ya faɗi haka ne saboda ya ƙara wa kanshi matsayi na'am ya nuna cewa shi ma ɗan babban gida ne kada ya ce ɗan gidan wane ne ce wane wanne wane ne ya rufa da riga ce ƙwarai ba shi ta ce haka yi tsaye da gari da gari a kore shi ya je shi gulma ta ne dama baban da ya kira shi ba na ne ɗan gida wane da kuwa ce ni baba na da aniya me yake to wallahi yana yin haka ko faɗar haka ɗin da ya yi, haramun ne ya shiga aljanna wadda haka ɗin da ya haramu da ya shiga aljanna haka manzan da suna mabara an gane ko da ya sami rajulun yadda ali gaira abi wa huwa ya alamu ko faljannatu alayhi haram yadda ila gaira abi wa huwa ya alamu wa huwa ya alamu faljannatu alayhi haram hadithin sa'ad ibn abi waqas saboda ya rena baiwar da Allah ta'ala ya wa baban shi ya rena baban shi kenan na'am wannan shine iya lalata ta bawa kenan ma'aikinka saboda shi talaka ne kaskantacce ne kake jin kunyar ka jingina kanka da shi shikenan sai kai kokari ka sama wa kanka wani ma'aiki wanda yake da haske hasken ai ba shi yawa kai shi ba na'am Allah ne ya mishi to fadar haka da kai haramu ne ka shiga aljanna sai ne maza Allah ce anan laysa min rajul ba wani mutum idda ali ghairi abihi da zai yi da'awar jingina kanshi da wani mahaifinsa wa huwa ya'lamuhu alhali kuma ya san baban nashi ba wai bai san shi ba illa ka farface sai ya kafirta ya fita daga musulunci in ya san hukuncin ba amma kenan mutum ya je shi yana cika kwambo da sauransu abin da shi kuma ɗan dako ne ya yi wanka har da iya doro yake doron kuɗi shi kenan aka wuce tambaya ɗaya gida wani ne ce ni yake waya alo motocin nan sun iso ko ba su iso ba shi kuma baban shi ko sharar ma ba ta- ba ta shiga ci yake zancen motocin nan sun iso ko ba su iso ba shi kenan da aka jima ya kashe ce wata wallahi kai tare sun takura bari zai kashe sandar wannan tare sun takura mun wata wasu motoci ne na baba an shigo da su daga can dazu duwan suka rike na ce a basu miliyan arba'in amma dai sun ce ba za da sauransu kawai da ta ce allah warke ta je ta gaya wa mamata to ya yi dawo cewa wannan ba baban shi bane shi kanan baban mu ne wannan a gidan shi ne nake a zaune yana yin haka ko ya fita daga musulunci la hawla wala quwwata illa billah wallahi yan uwa mu kiyaye la hawla wala quwwata to illa billah
to kuma ko da wannan kanan mahaifinka ne yake da wannan kuɗin idan aka tambaye ka babanka ka faɗi babanka wanda ya aike ka na'am ka ce wane shine babana amma da kuke gani na ana ce mu dan gidan wane ba shi bane ya aike ni saboda lokacin na je gidan shi ne na yi lafa wani za a ga cewa daga ya ɗan ga cewa baban shi dai talakan da sauran tun yana wajen wani da zai canza takabu da zo shi wane wane da sunan baban shi abdullahi shi kuma sunan shi abdurrahman da ana canza abdurrahman abdullahi akwai kanan baban shi su- shi kuma sunan shi abdurrahim kawai da shi ya ci ya kullu kawai zakarar na sai an canza mashi abdurrahman abdurrahim ce yes gane ko to kada ya haka nan in dai saboda wulakanci ne za ka jingina kanka zuwa ga kanan babanka ko yayan babanka wannan shi ma bai halitta ba a ke mun gane da kyau amma inda a ce irin na kara ce yadda ake yi dinnan wata ran wani ya tambaye ka ya ce kai rance dan wane ne kanan babanka ko yayan babanka ka ce idan shi ne a idan gidan wane ne dan shi ne dan shi ne kwarai sai ka faɗa haka nan ba dan kana kaskantar da ma'aikinka ba a ka faɗi haka ne saboda shi ɗin ma ai kanan ma'aikinka ne to kanan mahaifi ma ai shi ma ma'aiki ne mun gane da kyau amma in mutum ya zamanto ya yi haka ne saboda ya kaskantar da ma'aikin shi yana ganin bai dace ba a ce ma'aikin shi ne baban shi to wallahi mamar gaskiya ni mai ba tunana a gidan nan za a yi shi kana yi nadama akan aiwata da kuka yi a wannan gidan ga gidan alhaji wane wanda ake cin shinkafa da maka da nama ranar ladi amma mun kullum to kullum to na yanda dama da aiwata da kuka yi ya ya rera neman da Allah ya faɗa na'am akwai laifi yanzu Allah ce wa mani da amalai salahu dukkan wanda ya yi da'awar abin da baya da shi ya yi da'awar abin da baya da shi aka ce mishi kai wani yaya qur'ani kace kware akwai qur'ani akwai qur'ani shi kuma ko izu goma ba shi da to wallahi lokacin da muka fara satu yan uwa in na gaya mu duka ba satu ba yana ga yadda tusa yake magana a kai amma ba da ba zancen satu ba ko aka tambaye shi wani yaya zancen gida da sauran daga cewa ne yana yanzu miliyan goma ma ta yi ta yi kaɗan kuɗin da na mallaka a duniya ya fi miliyan ashirin shi ko in ka matsa shi ne da gidan nashi da abin da ya mallaka ga baki ɗaya ba za ka iya samun miliyan guda ba amma za ya da'awar abin da ba ya da shi to dukkan wanda ya da'awar abin da ba ya da shi matsayi ne ya da'awar cewa shi minista ne shi ba shi ba ku fahimta ba ministan da yake magana ministan shara ne yake magana Eh, shi shara yake shi shi ita ce sana'a shi ya da'awar cewa shi malami ne shi ba shi ko almajiri bai kai ba ya da'awar cewa shi dan boko ne ashe shi kuma ko hanyar bai taɓa zuwa ya da'awar cewa shi makaranci alkur'ani ne ashe shi ko ko izu biyar ba shi da to duk wanda ya da'awar abin da ba ya da shi fali ya tabawwa maqa'adahu min an-nar mazala ce walaysa falaysa minna baya daga cikin mu mu waɗanda za mu shiga aljanna a karo na farko sannan kuma wai ya tabawwa maqa'adahu min an-nar ya tanadi gurin zaman shi a cikin wuta an gane ko da yana abin da ya shafi wato almutashabbi'u bima lam yuda wanda zai dinga cika baki da abin da ba ba shi ba abin da ba ya da shi ya zo shi ya ce ya haddace alkur'ani ya haddace bukhari ya haddace muslim ya haddace kai kama har motsa mana haddace ta shi kuma ko rabin bukhari bai haddace ba kawai ban tsoro da yake ko kuma ya zama ya zo shi yana ce ai shagon wani ma wani kun san shi yaro na ne ai wani ma abu na yake abu zarrafa ce rushe ce duk ce rushe ce sun rauci rushe ce ka zan shanu wannan da nake kiwatawa duka na wani shi kuma kowa ba ya sani ba kowa ya mutu da kiwo da ya kwashi amma ya rika da'awar duka na shi ne saboda ce kaya shi wa da kana da kadarori da yawa to duk wanda ya zama yana da irin wannan da'awa wallahi ya tana da mazaunin shi a gida
to ka zama na'am sai da zuwa abubuwa da suke sai maka haba ga ta mana ga kuma wani kin bane alaji wani ba ga kuma alaji bane yanzu da suke maka wani wa na kuma kana kumbura kai har ka ba da ka dauki kuɗi gaba da mana al'imamu zahabi ina ga ya kawo magana ce ta imamu ahmad ibn hanbal ya ce man arafa nafsahu fala yanfa'uhu kalamun nasi inda ya ka san kanka zancen mutane a kanka baya tasiri a kanka ba za a fara Na'am.
ba din mai hankali abin da mawaka za su fada su kora ba kai su ce wani dan gidan wani alhaji wani kayi taka kayi tarbo kai ba taka ba ka sai an maka amma har karka fankama a cikin a cikin jama'a ka raka ka raka shaho kai kana wannan ka dauko wata jika guda ka yi kari na wata kila jikar ma ba taka bace wani ne ka arace kai dama saboda irin su ka dauka ka ka dauka ka ba su ne ta zuga ka ai ka san kanka kai dai talaka ne ka san taka ma ba kai ba barantana ta yaro barantana ma ta ta rago wannan ba eh kai din kanka rago ne kana buƙatar a tallaba maka to ai shi yasa maroka din nan idan suka yi roƙo kala ba su abin da suke so shine abin da ya kamata ba so suke ka ba su ba to kada ka ba su zala salama ce idan ra'aytum al-madahin fa tu fi wujuhihim turab zala ce idan ko ga masu irin wannan yabo din nan masu kodawa din nan mawakan nan maroka din nan to ku dauki kasa ku hatsa musu to shine malamai wajen fassara biyar suka wa wannan hadisi ran suka ce fa su fi wujuhihim turaba shine ku dauki abin da suke so din ku ba su saboda dan adam ba abin da yake cika cikin shi duk dukiyar da zaka doka ka bashi to sai kasa walan yamla a jawfa bin adam illa turab wa yatubu Allahu ala man taba suka ce a doki dukiyar a basu ran suka suka ce ku jale su shine illa turab nan fa su fi wujuhihim ku jale su ai habaicin kura mana mai akuya ne idan mutum zai yana ta maka yana ta maka karabu da shi kama nuna kaman ba da kai yake ba har da karshe dai ran shi zai baci irin wanda mutumin da ka watsa mai kasa ne har ka zo ka kuma mutum yana waka ka zo ka watsa mashi kasa kuma da kai ya zai tafke ka da kai ne kuran karaka hadiza annabi ne na tabbaka a ka karanci yadda malamai suka bi abin sai kuma ka ka mu'amalance su da yadda ka hana su abin da suke so ne yana ba so ba suke a ɗauki kuɗi a basu ba su da biyu ka rabu da su ko ta arewa da kenan eh ko ta arewa eh eh gogoro ka rabu da su ba kuɗi bane da ke sa ba ka rabu da na'am su masha ka Allah ba su ko kana da karkarwa ka ka ba su na'am
an gane ko saboda wannan maroƙi shi abin da zai gaya maka jahili shine yake ruga da abin da maroƙi ya faɗa mishi amma mutumin da ya san kanshi duk abin da mawaƙi ya gaya maka ya ɗora ka a sama ya ɗora ka a sama ya ɗora ka a sama to burgin burgin toka ne in ya kai dubu in kawo kan shi rotsewa zai duka yi kasa to haka ne burgin toka ne bai ke tara maka muka ce ka hau halka ya barci a kan shi kaga dai ka mai da kanka a matsayin ka na da almajiri yin almajiri da a matsayin ka na almajiri talakan dan kasuwa a matsayin ka na talakan dan kasuwa ka mai da kanka haka amma kar a zo ana daga wani su masu kuɗi wani ya ciro jika biyar ya bada wani ya ciro jika goma ya bada an zo kanka ana daga kai baka ciro jika biyar kai ko ka san jika biyar kin nan in ka bada watakila ya kai kwana uku kana tunata rabu da su kar ka basu gane da kyau waman da'a rajulan bil kufur dukkan wanda ya kirayi mutum da kalma ta kafirce ce kai kafiri gane ko shi ne raba kalmar kabulasar shi yana da kai kabulasar a jihun shi na gaba a rigar shi daga mutum ya kira ce wallahi ka kafirta wannan ya abin ce kai ma ka kafirta kawai shi shi ne kawai da arabi da bai kufri kaɗan kai abu kaɗan a gaban shigo to shigo ya ɗora ma kalmar kabulasa la ila illa kai ba ka kafirta to dai ya kafirta mutane da yawa to dukkan wanda ya kira wani da sunan kafirci ya ce kai kafiri au qala ya adu wallahi ko kuma ya ce mishi kai makiyin Allah walaysa kazalika kuma wanda ya kiraya da wannan sunan ba kafiri bane saboda asalan ma ya mafi shi musulunta sannan kuma ba makiyin Allah bane asalan ma ya mafi shi da mutuwa masoyin Allah illa har alaihi face da wannan kalma sai ta dawo kan shi an gane ko ramin keta gina shi gajeri dan in ka gina shi da tsawo ko kan shi shi kai za ka fada kana ce mishi kai kafiri ya zama to ya goce yana goce ba huce ba zai wuce ya je shi ya buguwa wani in ya goce ya haka ya haka ya laluma ya ga ya kasa shiga cikin wannan kima da kace mishi kai kafiri din to sai ya dawo kanka kuma hatta la- la'ana haka nan take wanda ka tsine wa albarka to la'anta sama take in ta je sama sai ta samu kowoyin sama duka a rufe ta komo ƙasa ta yi gabas ta yi yamma ta yi kudu ta yi arewa ta rasa inda za ta shiga shi kenan sai ta ce kai ashe wanda aka tsine wa kin wani ne bari in je in gani in na samu mai shiga a jikin shi shi kenan su sai ta tafi in ta je ta ga wannan wani ba tsira ne bane yake da sai ta yi shiru ta ce to ni ko ba zan haɗu ba a ƙasa kawai ta komo kan wanda ya tsine ta sai ga mai yawan tsinewa albarka ya fi kowa shiga cikin bala'i Allah tsinewa wancan albarka Allah tsinewa wancan albarka shi ke nan daga ƙarshe kuma ya zama to kullum wata wata rigar da za ka sa ya doka an baka saboda ka tsina wancan ta dawo kanka wancan ka tsina mishi ta dawo kanka wancan ka tsina mishi ta dawo kanka a ta kace ayi salati goma Allah ya tsine ma mutane albarka to ba mutu ba wani boka ke ne mutane kashi da Allah tsine musu albarka ta kace matasa unguwar nan ta musu rena mutane Allah tsine musu albarka to ka ga abun ya ka dauke shi da zafi ka dauki abun da sanyi kada ka yi garajen dora wa mutum kalmar kabulasar ka bari sai ka ga cewa lalle dari bisa dari ya cancanta dora mai kalmar kabulasar kada ka yi abunka akan shaku idan ka yi abunka akan shaku wallahi kalmar nan tana fitowa daga bakin ka ta kafin jibo in dai ta je ta ga cewa wannan wanda ka jefe shi da ita ba ta dace ba ta hau kan shi wallahi kanka za ta dawo da haka abin da mu kula da abin da ya shafi al'alfaz wanda za mu yi furci da su da cewa na maƙiyin Allah ne kalmar maƙiyin Allah kana nufin shi ba masoyin Allah bane masoyin Allah ko shine mumini take ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna wajen Allah kenan masoyin Allah shine mai imani da takawa to ka ce wani maƙiyin Allah ne kenan ka ce ba ya da imani ba shi da takawa in dai har ya zama to yana da imani yana da takawa to sai ka san inda za ka shiga da ranka idan yin gudu za ka yi kafin da ka je waje kafiri ko ka je bajin Allah kawai ka shigo ɗaki ka riye ka sa kuba can ta zo ta kasa shigowa ka da azima in talafa kuma ka fita an gane in ka iya mata dubara to dai ka faɗi mutum ka faɗi kalma ta fito daga bakin gabo shi ne aka ce baki shi yake yanka wuya kana faɗar kalma in dai mai muni ce to shi kenan za ta faɗo kanka ne in wanda ka faɗawa ɗin ba haka ba ne idan ka ce wani mazinaci ne sai ya zama to ba mazinaci ɗin ba ne kada ka yi tunanin cewa za ta faɗa haka nan ma ka bai ƙazafi idan ka ce wani ɗan luwaɗi ne kuma sai ya zama to ba haka ba ne kawai ku zuzuta abin da kake so kai ka zauda mai mutunci a cikin jama wala ba hima Allah ya kara ɗaukaka shi ba ka ce mai ɗan luwaɗi ba ne ya kana ganin shi da mutane goma sai ka gan shi da mutum talatin ka ce wani in kana neman ɗan damfara to in ka same shi kai kai kai ba shi kwa shi shi kuma kawai iya fafutukar da yake kawai ya samu halakcin shi yake kai ba mai damfara ba sai ka dawo kuma kana aikata abin da ka jefa ɗan uwanka da shi in gane da kyau illa hara alaihi face dai wannan kalma din da ya jefi dan uwan shi da ita sai ta dawo ta fada kan shi kaza inda muslim wato haka yake cikin sahihu muslim wal bukhari nahawhu al imam bukhari ya rawaito kwatankwacin wannan hadisi din wa hara bi ma'ana raja'a ma'anarsa shine illa raja'a face sai ya koma kan shi mun gane da kyau to abinda muka yi daidai Allah ta'ala ba mu dada akai abinda muka kuskure ko tuntuman harshe الله سبحانه وتعالى يغفر تامنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك